أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام دورة أكن درسيم نصرة المجادلة نعم جيا mun kwana ƙarshen aya ta goma sha uku kira da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ga waɗanda suka yi imani da Allah cewa in za su gana da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to su gabatar da sadaka kafin ganawar. Mun yi bayanin abinda ya jawo shar'anta wannan ganawa wannan gabatar da sadaka kafin ganawa da kuma sassauci da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam game da gabatar da wannan sadaka kafin ganawa. Allah ya ce to tunda an muku sassauci fa aqimu salata wa atu zakata wa atiu Allah wa rasulahu wallahu kabirun bima ta'malun Allah ya ce to a tsaye da sallah a ba da zakka a yi da'a wa Allah a yi da'a wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah masani ne game da duk abin da kuke aikatawa to yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha hudu Allah ya mana jagoranci Allah ya sa mu dace da daidai to sai Allah ya ce
bismillahirrahmanirrahim ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم فلهم عذاب مهين الله مدوكتين سركي يتي ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم Allah ya ce kai mai karatu ko sauraron karatu Allah ya ce baka lura ba da waɗanda suka jibanci mutanen da Allah ya yi fushi da su Allah ya yi fushi a kansu jama'a mun fahimta karatu ya sake dawowa kan munafukai da kuma yahudawa domin dama wani da kai Allah ya ce alam tara ilal ladina tawallau kauman gaziballahu alaihim Allah ya ce baka lura ba kai mai karatu ko sauraron karatu zuwa ga waɗanda suka jibanci mutanen nan da Allah ya yi fushi da su Allah ya saukar da fushinsa a kansu Allah ya ce baka lura ba waɗannan su ne munafukai kamar yadda muka ambata su munafukai iya abokansu waɗanda suke ƙawance da su abokantaka na ƙud da ƙud su ne yahudawa yahudawa kuma su ne mafiya sharri wajen cutar da banzan Allah sallallahu alaihi wasallam cutar da waɗanda suka yi imani da Allah jama'a mun fahimta to shi munafiki idan ya tashi neman aboki sai ya kalkale wadda shi ne mafi tsananin sharri da cutarwa akan al'ummar musulmai to da shi yake abokantaka da shi yake kawance jama'a mun fahimta Allah ya ce baka lura ba baka yi dubi ba zuwa ga waɗanda suka jibanci waɗanda Allah ya yi fushi da su waɗanda Allah ya yi fushi da su ai su ne yahudawa ko su ne muke karantawa a fatiya ghairil magdubi alaihim to wannan waɗanda Allah ya yi fushi da su din su ne yahudawa man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت Allah ya tsine musu albarka Allah ya yi fushi da su to kaga ai kawance da waɗannan kai ma ba za ka kwashe lafiya ba to munafukai sai suka zaɓi abokan tafiyarsu waɗanda za su gina manufofinsu tare da su su ne yahudawa to Allah na jan hankalin waɗanda suka yi imani da Allah cewa su duba irin abin da munafukai suke yi na cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin abin da suke yi na cutar da bayin Allah jama'a mun fahimta a karatunmu na jiya ko shekaran jiya hatta yadda suke sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mun karanta ba yahudawa ne suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ce mishi assalamu alaikum mutuwa halaka bala'i ya tabbata a kanka to yanzu wadda yake ma annabinka haka kai ka ga abokantaka abun abokantaka da shi Allah ya ce to munafukai ku dubi yadda suka je suka sarkafi yahudu suka manne ma yahudawa kuma abin da ya hada alakar shine a yi taron dangi a zo a cutar da addinin Allah a cutar da bayin Allah jama'a mun fahimta a can suratul nisa'i Allah yake cewa min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhihi wa yaquluna sami'na wa asaina
ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا Allah ya ce min alladhina hadu daga cikin yahudawa akwai waɗanda yuharrifuna al-kalima an mawadhihi Allah ya ce suna canza kalmomin Allah maganan Allah da ke cikin littafin da ke hannunsu daga gurabansu ga abinda maganar take nufi sai a juyar da ita a bata wani ma'ana a karkatar da ita saboda son zuciya da biyan bukatar rayuwar duniya wa yaquluna sami'ina wa asaina Allah ya ce bayan canza kalmomin Allah a gurbinsu bayan canza wa kalmomin Allah ma'anansu sannan wa ya na sami'ina wa asaina sannan sukan ce mun ji mun saba duk abin da Allah ya faɗa mun ji mun fahimta ba za mu bi bane kawai wasma ghaira musma'in sannan sukan gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saurare mu kuma sai su yi addu'an sharri akan shi su ce Allah ya kurumtar da kai Allah ya hana ka ji jama'a mun fahimta shine ma'anan wasma ghaira musma'in wara'ina sannan suna gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'ina lafazin ra'ina a larabce yana nufin jiramu dakata mana ɗan saurara mana amma da yaren ibraniyanci yana nufin gaula wawa ɗibgagge to sai suka dinga amfani da wannan kalmar idan suna so su zagi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan sun gana tafiya sai bai yahuda ya bishe ce ra'ina kun ga lafazin abinda wa balarabe ya ji ai zai dauka dan saurara mana ne to su kuma abinda suke nufi cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai shi yasa Allah sai yayi doka a Qur'ani ya hana musulmai amfani da kalmar ra'ina ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina walakin Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la taqulu ra'ina Allah ce kar ku dinga amfani da kalmar ra'ina domin tana da harshe biyu tana iya ɗaukan jinkirta mana tana iya ɗaukan cin mutunci walakin ƙulu unzurna sai dai kawai ku dinga amfani da jiramu dakata mana jama'a mun fahimta wasma a gaira musma'in wara'ina sannan suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaula wadda ba shi da hankali layyan bi alsinatihim Allah ce suna juya harshen su da irin waɗannan kalmomi domin su ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ci mutuncin al'ummar musulmi wa ta'anan fi din Allah ce da kuma suka a cikin addinin Allah Allah sai ya ce walau annahum qalu sami'na wa ata'na Allah ya ce ina ma da cewa suke sami'na wa ata'na maimakon sami'na wa asaina Allah ya ce da cewa suke yi mun ji kuma mun bi wasma maimakon wasma ghaira musma'in wanzurna maimakon wara'ina lakana khairan lahum Allah ya ce wallahi da haka suke faɗa da shine mafi alkhairi gare su walakin la'anahumullahu haka ne ko sai dai Allah ya tsine musu albarka ne dama tsinan ne ai ba abin da zai in ba na tsinan ne ba fala yu'minuna illa qalila Allah ce ba masu imani daga cikin su sai yan kadan jama'a mun fahimta yanzu ai duk waɗannan misalsalu ne karara a cikin alqur'ani da ke nuna irin wannan bangare na miyagun yahudawa yadda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suke cutar da al'ummar musulmai ko Allah ce to su munafukai duk da tare da musulmai suke komai da musulmai suke amma manyan abokan ƙawancensu su ne yahudawa jama'a ai mun fahimta ko Allah Allah ya ce alam tara ilal ladina tawallaw qauman ghadiba Allah Allah ya ce kai mai karatu ko sauraron karatu baka yi dubi ba ma'ana baka lura ba da waɗannan munafukai waɗanda suka jibanci mutanen da Allah ya yi fushi da su waɗanda Allah ya yi fushi da su ba su bane yahudu Allah sai ya ce mahum minkum wala minhum su fa munafukai Allah ya ce ba sa cikin ku Allah ya ce kuma ba sa cikin su jama'a mun fahimta dama shi munafiki kai kawai yake duk inda ya kalli maslaharsa a wajen sai ya karkata ta hun idan ya ga akwai wata riba yau da zai samu wajen alakarsa da musulmai to sai ya zo ya yi tarayya da musulmai idan gobe ya ga yana da wata maslaha da zai amfana a wajen waɗanda suka kafirce ma Allah to sai ya karkata ya koma wajen waɗanda suka kafirce ma Allah shine muzabzabina baina zalika baina zalika la ilaha zabzabina baina zalika Allah ce zirga zirga suke kai kawo suke tsakanin imani da kafirci la ila haulai Allah ya ce su dai munafukai ba sa cikin waɗancan wala ila haulai kuma ba sa cikin waɗancan a tsakiya yake duk ta inda ya ga amfanuwarsa to sai ya karkata zuwa ga wannan wajen kaga ai munafiki a rayuwa bai yi ba ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون الله يتي ويحلفون بالله سنة رنسوا دا الله إيا كرش رنسوا إنهم لمنكم شوى وسنة تاردكم كومي دري بس دري الله يتي وما هم منكم الله يتي كرياني بس تاردكم ولكنهم قوم يفرقون متانيني مصورة matsorata Allah ya ce abin da yasa suka dauki wannan matsayin jama'a mun fahimta ai duk inda kaga munafiki ai matsoraci ne idan gaskiya ne yayi maganan a gaban ka mana jama'a mun fahimta to suna tsoron akwai abin da zai far musu wannan sai yasa sai suka raba kafa ɗaya kafar tana cikin musulunci ɗaya kafar tana cikin kafirci duk inda suka ga suna da wata riba ko wani amfani to sai su karkata zuwa ga inda amfanin su yake jama'a mun fahimta Allah ya ce wa ya halifuna alal kadhibi Allah ya ce suna rantsuwa akan ƙarya wa hum ya'lamun Allah ya ce kuma sun san abin da suke kai ƙarya ne wanda ya shiryo ƙarya ai shi ya san ƙarya ya shiryo wa ya halifuna alal kadhib rantsuwa akan ƙarya wa hum ya'lamun Allah ce kuma sun san abin da suke kai din ƙarya ne wata rana haka suka yi tawaga suka je suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idza ja'aka almunafiquna
جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idza ja'aka almunafiquna in munafikai suka zakke maka suka zo suka same ka qalu da su ce nashhadu innaka la rasulullah mun shaida wallahi kai manzon Allah ne Allah sai ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu Allah ai ya san kai manzonsa ne shi bai bukatan wani ya bada shaida ko ka bada shaida ko kar ka bada shaida annabi Muhammadu manzon Allah wallahu ya shahadu innal munafiqina lakadibun Allah ya ce Allah ya shaida cewa munafukai makaryata ne abinda suka faɗan ƙarya ne kafirci ne a ƙunshe a ƙudurce a cikin zukatansu amma dai suna faɗin wani abu ne a bakinsu wadda ba shi ba ne a cikin zukatansu Allah ya ce wa ya halifuna alal kalbi wa hum ya'lamun suna rantsuwa akan ƙarya Allah ya ce bayan sun sani Allah sai ya ce a'adda Allahu lahum azaban shadida Allah ya tattala musu ya tanada musu azaba mai tsanani innahum sa'a ma kanu ya'malun Allah ya ce lallai su din nan ya munana ma kanu ya'malun abinda suke aikatawa aikin su ya munana munin sa yayi muni a ce yaudara ka rasa wadda za ka yaudara sai manzan Allah? Cutarwa, bakar magana, zagi, bacel, ka rasa wadda za ka ɓata sai manzan Allah? Sallallahu Alaihi wasallam, Allah ya ce innahum sa'a makanu ya amalu aikin da suke aikatawa Allah ya ce ya munana aikin muninsa ya yi muni. Allah ya ce ittakabu aimanahum junnatan Allah ya ce amma sun riƙi rantsarantsansu a matsayin garkuwarsu a matsayin kariyarsu duk lokacin da aka zo za a ritsa su sai su rantse da Allah to kai kuma idan aka rantse da Allah ba an je magariyar tukewa ba kenan to sai suka ɗauki rantsarantse a matsayin shine makami na ƙarshe da za su yi amfani da shi wajen munafurci ko kare munafircinsu ko cutar da al'ummar musulmai shi yasa idan da zaka karanta suratul tauba haka zaka yi ta ganin rantsuwa kala kala wa sayahlifuna billahi sayahlifuna billahi yahlifuna billahi yahlifuna lakum haka zaka yi ta karantawa a cikin alqur'ani duk inda suka yi wata magana in an ritsa su me yasa kuka yi sai su ce wallahi tallahi billahi alazim sai su rantsi da Allah to ba shikenan ba ittakazu aimanakum junna sun riƙi rantsarantsansu a matsayin garkuwa a matsayin abin kare kansu fasaddu an sabilillahi Allah ya ce sai suka kange bayin Allah daga tafarkin Allah fasaddu an sabilillahi sun kange bayin Allah daga duk wani aikin alkhairi za a je yaki za su kange bayin Allah la tanfiru fil harri qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqin وإن منكم لمن لا يبطئ لمن لا يبطئ لو أطاعونا ما قتلوا duk sharrin da za su kulla wajen su ga sun kashe gwiwar bayin Allah gabarin fita yaƙi don ɗaga kalmar Allah za su yi duk wani aikin alkhairi da za a yi sun san hanyar da za su bi su dakushe abin su kashe gwiwan waɗanda suka yi imani gabarin wannan aikin jama'a mun fahimta fasaddu an sabilillah Allah ya ce sun yi saddu sun kange bayin Allah gabarin tafarkin Allah falahum azabun muhin Allah ya ce to suna da azaba na walakanci a ranar alkiyama Allah ya tsare mu jama'a ai muna fahimta duk waɗannan ababa da muke karantawa a koda yaushe wa'azi ne wa'azi kuma takaitacce domin wa'azin ai zai maka amfani ne kafin ka rabu da rayuwarka kafin a cire rai a jikinka wanda yau aka karbi ransa shi ai duk iya jin wa'azinsa ai ya riga ya ji yanzu saura ya ga sakamakon abin da ya ji jama'a mun fahimta to ana gaya mana ga halayensu ga ɗabi'unsu ga irin ababen da suka yi ba don wani abu ba saboda mu yi ƙoƙari mu ƙaurace ma irin waɗannan ababa jama'a mun fahimta na taɓa ganin wani rikicin fili da aka yi wani fili ne a bayan gidan wani mutum makwabcinsa na ɗaya ɓangaren sai ya sayi irin injin nikan nan sai ya zo ya kafa a cikin wannan filin sai yaran shi mai filin sai suka je suka ce mishi baba ka ba da filin nan mawani ne sai ce a sai suka ce to mun ga ana kafa inji sai ya tashi sai ya zo ya samu masu kafa inji waye waye sa ku kafa inji suka ce alhaji wani sai je ya same shi sai ya ce mishi ai fili na ne filinka ya ce filina ne wannan filinka ya ce filina ne mutanen anguwa abu ya ba su mamaki a daidai wajen a daidai wajen an samu shaidu da yawa waɗanda suka tabbatar filin wannan dottijon ne ba filin shi wancan da yake ƙoƙarin kafa injin ba ne sai aka tafi wajen mai anguwa abu ya gagara ƙarshe dai abu ya tsallake har ya tafi shari'a ran da aka je aka shiga shari'a na farko sai aka yi ruwan lauyoyi mashi dottijo da ya shiga ya ga yadda lauyoyi suke mishi tambayoyi sai ya ce to yana da shaidu da aka zo irin bos din nan kusan guda biyu dottawa da mutanen anguwa suka cika akan dudda su je su ba da shaida wallahi har an shiga motar sai ce musu kai ku sauka wannan maganan filin na bari sai ranar alkiyama wallahi tallahi tsakanin su da wadda yake da filin da wadda zai ci filin tsakanin su wata bakwai abinda ya faɗa a taron jama'a ya ce filin nan na bar maganan sai mun je wajen Allah tsakanin su mutuwan su tsakanin su wallahi wata bakwai wannan ya mutu bayan wata bakwai wannan ya bishi ina ce duk sun tafi in ma filin wane ne yanzu kan ai zai fito eh mu bi duniya a hankali mu bi duniya a hankali mu bi duniya a hankali to duk irin waɗannan wa'azuzzuka ana gaya mana ne don a ja hankalinmu zuwa ga abinda mabarnata suka yi don mu mu kauce mishi abinda ya same su kar ya same mu in kuma muka yi irin aikin to abinda ya same su ai shi zai same mu ko Allah ya ce fa falahum azabun muhim suna da azaba ta walakanci ranar alkiyama to sai Allah ya ce lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون
Allah ya ce lan tugniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a Allah ya ce ba zai taba amfanan su ba mene Allah ya ce amwaluhum wala auladuhum dukiyarsu ko ƴaƴansu min Allah shay'a ba zai taba amfanar musu da komai a wajen Allah ba jama'a mun fahimta a lahira ana ba da cin hanci ne ba a ba da cin hanci lan tuguniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a Allah yace ba zai taba amfanar da su ba ba zai taba wadatar da su ba mene Allah yace dukiyarsu ko ƴaƴansu ba da su wadatar da su komai a wajen Allah ba malam idan kaga mutum ya sha a ranar alkiyama to addini ya je da shi yawma la yanfa'u malun wala banun ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم Allah ya ce ranar alkiyama wata rana ce yau la yanfa'u malun wala banun rana ce da dukiya ba ta amfani ƴaƴa ba su amfani illa man atallaha bi kalbin salim sai wanda ya je ma Allah da kubutacciyar zuciya aqida kyakkyawar aqida ya tsarkake Allah tauhidi ya tabbata a zuciyarsa ya kuma mu'amalanci bayin Allah da kyakkyawar mu'amala ba shine ba zalunci babu wani abu a ciki ba Allah ya ce to sai wanda ya je ma Allah da kubutacciyar zuciya ba wani da zai je gaban Allah ranar alkiyama wani ya zo ya ce zai mishi alfarma alfarmar kuma ba da izinin Allah ba Allah kuma zai sake ka ne idan da hakkin bayin Allah a kanka Allah zai sake ka ne idan ka mishi tarayya a wajen bauta illa man atallaha bi kalbin salim sai wanda ya zake ma Allah da kubutacciyar zuciya ya je ma Allah da kubutacciyar zuciya tsarkakakkiyar zuciya to kullum abin da ake bukata shine mu bi hanyoyi mu bi hanyoyi da za mu samu tsarkakan zukatanmu mafi girman hanya da za ka samu tsarkakuwar zuciya shine tauhidi sanin Allah hakkokin Allah sanin Allah da ayyukan Allah ka san Allah ka kadaita Allah da bauta shi kadai ba abokin tarayya ka san Allah da sunayensa da sifofinsa wadda babu wadda zai yi tarayya da shi a cikin waɗannan sunaye da sifofi da yake banta da su ka bauta ma Allah a bisa karantaswar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fahimci addini gwargwadon yadda magabatanka na kwarai suka fahimta wannan ita ce hanya da mutum zai bi ya isa gaba ga Allah da kubutacciyar zuciya Allah ya ce ula'ika ashabun nar irin waɗannan mutane waɗanda suka jibanci waɗanda Allah ya yi fushi da su waɗanda suke rantsuwa akan ƙarya bayan sun san ƙarya ne Allah ya musu tanadin azaba mai tsanani sun ɗauki rantsarantsa a matsayin garkuwa da za su dinga kare munafircinsu da su da shi Allah ce ula'ika sabun nar waɗannan su ne ma'abuta wuta ma'ana 'yan wuta hum fiha kalidun Allah ce su din nan kuma madawwama ne a cikin wuta Allah ya tsare mu yawma yab'athuhum Allah jami'an ranar da Allah zai ta da su ya tara su baki ɗayan su ba ya ce hum fiha kalidun ba sai ce yawma yab'athuhum Allah jami'an ranar da za a shigar da su wutan da za su dawwama a cikin wutan har abada ita ce ranar da Allah zai tara su baki ɗayan su kowa da kowa kowa da kowa fa ya halifuna lahu kama ya halifuna lakum Allah sai ya ce shi ma Allah za su yi rantsuwa su rantse ga Allah irin yadda suke rantse muku a duniya a duniya idan suka yi rantsuwa ba kuna sake su ba Allah ya ce wa ya halifuna lahu to Allah ma idan aka tada su ranar alkiyama sai su yi tabalbala rantsuwa wa Allah kama ya halifuna lakum kamar yadda suke muku wa ya sabuna annakum ala shay'in sai su dauka suna kan wani abu ne da zai ba su mafita ma'ana akwai abun suna ganin idan suka yi rantsuwan za su sha Allah ce san kuma wajen wajen warware zare da abawa bace malam waje ne waje ne komai komai ana bashi dama yayi magana hannunka zai yi magana kafanka zai yi magana komai zai yi magana
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun ranar da za su ba da shaida a kansu mene Allah ya ce harshen su za a tsayi da kai a ce ma harshen ka yi bayani ma Allah yau yana bayani ba kuma kai kake control din bayanin ba wa aydihim hannaye za a ba su dama a ce su yi magana wa arjuluhum kafafu za a ba su dama su yi magana bima kanu yaksibun na game da abin da suka aikata wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila an-nari fa hum yuzawun ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا الله أكبر.
قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون Allah ya ce wa yawma yuhsharu a ada'ullahi ila nari fa hum yuzaun Allah ya ce ranar da za a tattara makiya Allah abokan gaban Allah wadda suka yi fada da addinin Allah ila nari zuwa ga wuta fa hum yuzaun ana shirya su layi layi jama'a jama'a tawaga tawaga hatta idza ma ja'uha Allah ya ce har sai sun iso inda wuta take shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun Allah ce sai fatun jikinsu shahida alaihim sam'uhum jinsu sai ba da shaida a kansu ba gashi yanzu kana ji ba duk abin da ka gana maka kunna ka ji a'a akwai matsala Allahu akbar.
jin jin jin Allah zai ce yayi jawabi a kanka shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum gani zai yi jawabi akan bawa ya bada shaida duk abin da kake ganin nan kar ka dauka an maka ido ne kawai sakaka kai ta kallon abin da kake so ka gani akwai abin da Allah bayi so ka gani in ka gani za a ma hukunci akan sa شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يا يعملون fatun su za su ba da shaida akan abin da suka aikata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abinda Allah zai fara kira a jikin sassan dan adam ya fara magana akan dan adam ranar alkiyama annabi yace cinyarsa Allahu akbar.
cinya kaga ai matsalar zina babbar matsala ce matsalar zina babbar matsala ne rigakafin abin duka shine tuba da komawa zuwa ga Allah to idan ka jinkirta abin kana kuma tafiya akan abin kana kuma gudana akan abin aka zo aka cin maka a haka yaya da kai yaya da kai idan aka ce ya ba da jawabin zai ba da jawabi ko ba zai bayar ba idan zai ba da jawabin da a ce 'ya'yanka su koma gefe ne kafin ya ba da jawabin haka ne ka san wani ko zina wannan da kaga zina wani shi da matan aure yake yi. wallahi ma zina da matar aure zina da matar aure ka tuna yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin yadda matar wani za ta cire suturanta a gabanka ka kalli girman wannan abu yadda matar aure za ta kwabe suturarta a gabanka akwai wani wadda in kanta na ciwo washi za ta je ta gayawa in ba ta da abinci washi za ta gayawa in ba ta da sutura shi zai kawo mata wa qalu li juludihim sai su ce mafatun jikinsu lima shahidtum alaina don me kuka ba da shaida akan mu fatu ji gani sassan jikin sai su ce musu an taqana Allahu alladhi amtaka kull shay'in Allah wanda ya ba da iko ma komai yayi magana mu ma shi ya ba mu iko mu yi magana saboda haka dole za mu yi magana ka dauka in ka je gaban Allah za a barka ne kai ta surutun da kake so kai komai zai ba da shaida komai komai zai ba da shaida yau mai yaba abuhumullahu jami'an ran da Allah zai tara su baki ɗayansu ya tada su a filin alkiyama fa ya halifuna lahu Allah ya ce sai su yi ta yi mishi rantsuwa kama ya halifuna lakum kamar yadda suke muku rantsuwa wa ya sabuna annakum ala shay'in sai su yi zaton suna kan wani abu da zai ba su kariya ala Allah ya ce ku saurara ku ji innahum humul kadhibun Allah ya ce su din nan makaryata ne za su samu mafita a ranar alkiyama Allah sai ya ce istahwaza alaihim shaitan shaitan ne yayi galaba a kansu jama'a mun ji sirrin ko shedan ne yayi rinjaye yayi galaba akan shi kuma shedan shi kuma shedan haka Allah ya rubuta annahu kutiba alaihi كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير Allah ya ce kutiba alaihi an rubuta a kan shaidan haka Allah ya ajiye annahu man tawallahu duk wanda ya jibanci shaidan fa annahu yudhilluhu to zai batar da shi wa yahdihi ila azabi sa'ir zai nusar da shi zuwa ga wutan sa'ir Allah ya ce shi haka ne shi ba wanda ya isa ya ce wai a share musu fili da shaidan a'a kawai Allah zai ce kar ka yi shi kar ka yi shi kar ka bi hanyarsa kar ka bi shi la tattabi'u khutuwati shaitan
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان
Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kar ku bi hanyoyin shaytan kawai dokar da Allah ya bayar kar ka bi amma in ka bi Allah ya ce zai ja ka.
Allahu akbar.
in ka bi zai ja ka amma ka ce bari ka jinjina shi bari ka gwada imaninka a share muku fili da shi kai baka isa ba shi yasa shi neman tsari kawai ake yi da shi idan yana kudu kai kai arewa in yana gabar kai kai kuma kai yamma istawaza alaihim shaitan Allah ce shaitan ne yayi galaba a kansu fa ansahum zikrallah sai ya mantar da su ambaton Allah ya mantar da su addinin Allah ya- yasa suka yi watsi da Allah suka yi watsi da addinin Allah to dama abu na farko abu na farko shaitan idan yayi galaba akan mutum abu na farko shine zai yi kokari ya yanke duk wata alaka da take tsakaninka da Allah jama'a mun fahimta zai yanke duk wata alaka da take tsakaninka da mahaliccinka fa ansahum zikrallah sai ya mantar da su ambaton Allah fa ansahum zikrallah sai ya mantar da su alqur'ani fa ansahum zikrallah zikrallah bi ma'ana dinallah ya mantar da su addinin Allah Allah yace ulaika hizbu shaitan Allah ya ce to irin wannan tawagan jama'a ce tawaga ce runduna ce ta shaitan Allah sai ya ce ala ku saurara ku ji inna hizba shaitani humul kasirun lallai rundunar shaitan jama'an shaitan Allah ya ce su ne asararru wadda suka yi asara madawwami domin ai mafi munin asara shine asarar kiyama ko mafi munin asara shine asarar lahira amma asara ta duniya asara ta duniya jinya ne asara ta duniya talauci ne asara ta duniya wani abu karasa duka takaitacce ne matukar kiyamar ka ta ta yi kyau Allahu akbar. Na'am.
takaitacce ne matukar kiyamar ka ta yi kyau to abinda waɗannan duka suke nusar da mu shine mu yi kokari tun daga Allah ya ambata mana waɗansu mutane ya bayyanar mana da sifofin waɗannan mutanen ya kuma gaya mana makomar waɗannan mutanen ya kuma ce mana waɗannan mutane tawaga ce ta shedan ya kuma ce mana tawagar shedan su ne asararru wadda suka tafka asara mafi muni to jama'a abin da ya kamata ai sai mu wa'asta sai mu asa sai mu kalli ayyukansu sai mu kaurace ma ayyukan ababen da suka siffanta da shi har suka zama tawaga ta shaidan sai mu kaurace ma waɗannan ayyuka saboda mu samu tsira a duniya mu samu tsira a ranar gobe kiyama Allah ya samu dace sai Allah ya ce إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز Allah ya ce innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu Allah ya ce lallai waɗanda suke adawa da Allah da manzan Allah almuhaddatu shine gaba adawa ga abin da yake so ka ce ba da a yi ba ga abin da yake hani ka ce shi da a yi Allah ya ce lallai waɗanda suke adawa da Allah suke saba ma Allah suke saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ula'ika fil azallin Allah ya ce waɗannan suna cikin makaskanta waɗanda Allah ya kaskantar da su jama'a mun fahimta makaskanta waɗanda aka yi galaba a kansu waɗanda suke saba ma Allah alladhina yuhaduna Allah wa rasulahu yu'aduna wa yushaquna Allah wa rasulahu suke adawa da Allah suke saba ma Allah suke saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ulaika fil adallin Allah ya ce irin waɗannan mutanen Allah ya ce suna cikin makaskanta kaskantattu waɗanda kuma aka yi rinjaye a kansu jama'a mun fahimta duk lokacin da aka ce ga abin da Allah ke so ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so kai tarayya da su a wannan wajen jama'a mun fahimta kar ka ja layi ga abin da Allah ya ce ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka koma gefe Allah ya ce inda ka koma da ka taɓe jama'a mun ji ko du yawan tawagar ku da ku iya fito na fito da Allah da manzansa ne ba zai yi ba Allah ya ce ulaika fil adallin waɗanda suke adawa da Allah suke saba wa Allah suke saba wa manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce suna cikin mafiya kaskancin mutane waɗanda aka yi rinjaye a kansu ashe kenan kaga abin da ake nuna mana saba ma Allah saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da zai haifar idan ba kaskanci ba haka ne ko haka sayyidina Umar radiyallahu anhu yake yawaita maimaitawa kunna azilla فأعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله yace da mu ba kowa bane mu ba kowa bane muna kaskance a cikin al'umma fa'azzan Allah bil Islam Allah sai ya zo ya ɗaukake mu da musulunci da musulunci muka yi kwarjini da musulunci muka yi mutunci da musulunci muka yi kima da musulunci in mun yi magana ake sauraron mu sai sai na umar ce fa idza mata gaina al izzata bi ghairi islam da zaran mun ce za mu nemi daukaka mu nemi izza mu nemi kwarjini ba kuma da musulunci ba azallana Allah yace Allah zai kaskantar da mu ma'ana Allah zai mai da mu ruwa jama'a mun fahimta wallahi fefa ba za ta iya sama ma kwarjini ba za dai ka samu abinci za ka samu abinci amma in kana son izza to wannan na Allah ne na manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam na waɗanda suka yi imani da Allah ne ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون izza ta Allah ce izza ta manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallam ta waɗanda suka yi imani da Allah ne jama'a mun fahimta to duk abin da za ka yi a rayuwa a a ofis ne a a kasuwa ne a a karatu ne a a masters ne a a doktora ne a duk abin da za ka yi karka yadda ka sake Allah karka sake manzan Allah karka sake Allah ya samu dace. Kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli Allah ya wajabtar ya rubuta haka shine hukunci mene Allah ya ce la'aglibanna ana wa rusuli ni da manzanni na mu da mu yi rinjaye duk wata tawagar da bata bi mu ba Allah ya ce sai an murkushe ta jama'a mun ji kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli Allah ya wajabtar da haka cewa shi da manzanninsa su da su yi galaba su da su yi rinjaye saboda haka duk wanda ya ware to za a ga bayansa jama'a mun fahimta ku ji sai Allah ce inna Allah qawiyyun aziz Allah ai mai karfi ne mabuwayi ne buwayarsa ta game kowa ta game komai saboda haka babu ai wanda zai yi rinjaye akan Allah ko in yansurukumullahu fala ganiba lakum
ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون Allah ya ce in yansurukumullahu fala galiba lakum idan Allah ya taimake ku Allah ce ba wanda ya isa ya murkushe ku haka ne ko ba haka bane fala galiba lakum ba wanda ya isa ya galaba akan ku wa in yakhzulkum Allah idan ya tabar da ku ma'ana ya fita harkan ku faman dal ladhi yansurukum min ba'dihi Allah ce wa zai zo ya taimake ku bayan Allah akwai babu ba wanda ya isa ya warware matsalar wani idan ba Allah ba domin shi ma wanda zai ce zai warware maka matsalar ai shi ma da matsalolinsa
نعم
to sai Allah ya ce لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا حزب الله.
إن حزب الله هم المفلحون Allah ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wa yawmil wal yawmil akhir Allah ya ce ba za ka samu waɗansu mutane ba da suke imani da Allah da ranar ƙarshe ba ranar alkiyama ba kenan yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu kuma suna kauna suna nuna soyayya da kauna ma waɗanda suke adawa da Allah da manzan Allah wadda suke saba ma Allah da manzan Allah Allah ya ce ba za ka taɓa samu ba jama'a mun fahimta la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir Allah ce ba za ka taba samun waɗansu mutane da suka yi imani da Allah da ranar alkiyama ba yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu kuma suna nuna kauna ma waɗanda suke adawa da Allah da manzan Allah ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar alkiyama kuma yana ƙaunar wadda yake kin Allah yake kin manzan Allah yake saba ma Allah yake saba manzan Allah Allah ya ce ba da a samu ba jama'a mun fahimta in an samu kuma bai yi imani da Allah da ranar alkiyama ba jama'a mun fahimta Allah ya ce ba za ka taba samu ba waɗansu mutane suna masu imani da Allah da ranar alkiyama kuma suna ƙaunata mawa- suna nuna ƙauna ma waɗanda suke saba ma Allah saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaba da Allah gaba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaba da addinin Allah Allah ya ce ba za a samu ba walau kanu aba'ahum Allah ya ce kuma ko da iyayensu ne Allah ya ce ba za su kaunace su ba jama'a mun ji aw abana'ahum ko ƴaƴansu ne na cikin su Allah ya ce ba za su kaunace su ba aw ikhwanahum ko ƴan uwansu ne yayu ko kanne ba za su kaunace su ba aw ashiratahum ko dangin su ne Allah ya ce ba za su kaun- ba za su kaunace su ba matukar suna saba ma Allah da manzon Allah suna adawa gaba da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce ba za ka taɓa samun waɗansu da suka yi imani da Allah kuma suna nuna ƙauna wa mutanen da suke ƙiyayya da Allah suke ƙiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba jama'a mun fahimta irin waɗannan ayoyi ga sunan rututu a cikin alkur'ani يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين Allah ya ce, Ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la tattakhidhu aba'akum wa ikwanakum awliya kar ku riki iyayenku da yan uwanku a matsayin masoyanku majibantanku in istahabbul kufra alal iman matukar sun fifitar da kafirci akan imani wa man yatawallahum duk wanda ya jibance su daga cikin ku fa ulaika humuz zalimun Allah ya ce sun zama azzalimai kul Allah ya ce ka gaya musu in kana aba'ukum wa abna'akum wa abna'akum in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikwanukum wa azwajukum wa ashiratukum Allah ya ce ka gaya musu idan ubanninku iyayenku ƴaƴanku ƴan uwanku matanku mata kuma mazajensu danginku wa amwalu nikitaraftumuha ai iktasabtumuha da dukiyarku da kuke tattalinta kuke nema a kai a kawo wa tijaratun takshauna kasadaha kasuwancinku da kuke tsoron kar yayi kwantai kullum kuna faɗi tashi abinda kuka kasa ku sayar ku samu riba wa masakinu tarzauna ha gidaje da kuka yarda a ciki za ku zauna a habba ilaikum min Allahi wa rasulihi in waɗannan ababa su suka fi soyuwa muku akan Allah da manzon Allah fa tarabbasu ku je ku zauna ku yi rayuwarku hatta ya ati Allah bi amrihi har Allah ya zo da al'amarinsa jama'a mun ji abin da Allah ya ce ba a fifita uba ƴaƴa mata ƴan uwa dangi dukiya kasuwa gida duk abin da ka mallaka akan Allah da- da manzan Allah ma'ana ba a fifita su akan addinin Allah wadda kuma ya ji zai fifita su Allah ya ce ga duniyar ya share ya je ya zauna to wurare da yawa haka zaka ji la yattakidul mu'minu- mu'minuna al-kafirina awliya min dunil المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين Allah ya ce la yattaki mu'minun al-kafirin awliya min dunil mu'minin Allah ya ce karfa mu'minai su sake su riki kafirai su ne majibantan su masoyan su koma bayan ƴan uwansu mu'minai jama'a muna fahimta ka san abin da da yawa daga cikin mutane ba su tsinkaya ba dukkan wuraren da ka ji Allah yana hana ka karka jibance su karka jibance su karka jibance su ba wai don in ka jibance su wai shi Allah zai cutu bane a kai da ka sha wuya jama'a mun fahimta idan ka jibance su duk ayoyin nan suna hana kar ku jibance su ne saboda suna da sharri da za su afkar da ku cikinsa jama'a mun fahimta shi yasa ka lura idan aka samu kafirai na amana wadda aka yi aka watan an aka yi alkawari da su babu rigima babu fada babu yaki babu kaza babu kaza ba yanzu an samu aminci ba sai kaga Allah yana sassauta yadda za a yi mu'amala da su jama'a mun fahimta dama sharrin su ake kare in wani muna fahimta dama sharrin su ake kare ku ba wai in kai mu'amalan da su ka cutar da Allah ko manzon Allah bane a kai da ka sha wuya saboda sharrin su saboda sharrin su yasa Allah ya ce karka shiga cikin su karka manne su karka rabe su saboda za su gasa maka aya a hannu to amma duk inda aka samu waje da shi babu wannan fitinan sai ka samu Allah na sassauta yadda za a yi mu'amala da su ai yanzu nan gaba kaɗan za mu karanta insha Allah a cikin suratul mumtahana Allah yake cewa la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin innama yanhakumullahu anil ladina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallahum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun ku dubi yadda Allah ya kasa kafiran gida biyu jama'a muna ji Allah sai ya ce ba la yanhakumullahu Allah bai hana ku ba bai hane ku ba ba kuma wadda ya isa yayi fatawa ya ce ya hana la yanhakumullahu Allah ya ce Allah bai hane ku ba anil ladina lam yuqatilukum fid dini kafiran da basu yaƙe ku akan addinin ku ba walam yukhrijukum min diyarikum basu fidda ku daga gidajenku suka tilasta muku gudun hijira ba basu kone muku gidajenku ba basu kone muku shagunan ku ba basu yaƙe ku akan addinin ku ba an tabarruhum Allah ya ce ku kyautata musu wa tuqsitu ilayhim ku yi musu adalci a kyautata zamantakewa inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci jama'a mun ji ko irin waɗannan Allah ce bai hana ka yi mu'amala da su ba sai Allah ya ce innama adatu hasanin ko sai ya ce innama yanhakumullahu iyakar waɗanda Allah ya hana ku ku kyautata mu'amala da alaka da su anil ladina qatalukum fid dini shine waɗanda suka yaƙe ku akan addini wa akhrajukum min diyarikum suka kona gidajenku suka rushe gidajenku suka tilasta muku gudun hijira suka fitar da ku daga cikin gidajenku wa zaharu haka ne ko ala ikrajikum kuma suka yi taimakekeniya akan a fidda kudin wannan ya kawo gudumawa kaza wannan ya kawo gudumawa kaza an tawallahu Allah yake to su kam karna ganku da su inji Allah jama'a mun ji ka san mu ma ai matsalan da muka samu kenan wani duka sai ya dunkule ya mai da su hukunci daya ai kun ga dai gida biyu Allah ya raba akwai la yanhakumullahu akwai innama yanhakumullahu akwai waɗanda Allah bai hana ku mu'amala da su ba akwai waɗanda Allah ya hana to wani duk in dai hulɗa da arne ne kawai kowane iri ne zai ce a kai ma ka zama arne ba ga wannan ai bai gane me ake ciki ba wani kuma yana ganin cewa a'a ai kawai kowa ma ai hulɗan da shi ɗaya a ƙarya ne jama'a mun fahimta ina Allah ya raba to waɗanda ba su cutar da ku ba ba su nuna muku gaba da ƙiyayya ba ba su fidda ku a cikin gidajen ku ba Allah ya ce ba komai mu'amala irin ta duniya Allah ya ce ku kyautata mu'amala da su ku yi musu daidai jama'a mun ji waɗanda suka yaƙe ku akan addinin ku suka fidda ku a cikin gidajen ku suka yi gaba da ku saboda addini Allah ya ce su na hana wata kyakkyawar alaka a tsakaninku kowa ya yi zamansa jama'a mun fahimta to amma fa har waɗancan din layan hakumun lahu din su ma mu'amala ce irin ta duniya zaman doya da manja kenan ko a dai a waje dai a zauna a zauna lalaka wala alaika fa mastaqamu lakum fastaqimu lakum matukar ba su cutar da ku ba kar ku cutar da su jama'a mun fahimta to Allah ya sa mu dace Allah sai ya ce ulaika kataba Allah fi qulubihim al-iman Allah ce irin waɗannan wadda suke kiyaye imanin su da Allah da ranar alkiyama ba su nuna kauna ma waɗanda suke gaba da Allah da manzon Allah ulaika kataba fi qulubihim al- fi qulubihim al-iman Allah ce to waɗannan Allah ya rubuta imani a zukatan su ma'ana Allah ya tabbatar da imani a zukatan su wa ayyadahum bi ruhin minhu kuma Allah ya karfafe su da wani rai mai nagarta daga wajensa ma'ana Allah ya karfafe su da rai da yake cike da imani wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu sannan Allah zai shigar da su gidajen aljanna wadda koramai suke gudana a karkashin waɗannan gidajen khalidina fiha da su tabbata a cikin waɗannan gidajen radiyallahu anhum wa radu anhu ah, radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu anhu su ma sun yarda da Allah ulaika hizbullah Allah ya irin waɗannan su ne jama'a runduna ta Allah jama'a mun ji ko hizbullahi kenan rundunar Allah waɗanda suka tsare imani suka tsare ayyuka na kwarai suka tsare abin da zai taba musu imaninsu Allah sai ya ce ala ku saurara ku ji inna hisballahi humul muflihun Allah ya ce rundunar Allah jama'ar Allah Allah ya ce su ne rabautattu waɗanda za su rabauta a nan duniya su rabauta a gobe kiyama jama'a mun fahimta to Allah ya sa mu dace wannan shine karshen suratul mujadala abinda muka karanta a ciki daidai Allah ya bamu lada wanda nayi kuskure ban gane kuskuren ba kuma ba ku gane ba Allah ya yafe mana Allah ya datar da mu duniya da lahira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Lafiya kuma